أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأساد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان بركة مدايوت من درسنا مناهج الإتقان من مولانا الشيخ الشريف إبراهيم سال العسيم رضي الله تعالى عنه درسي da ya gabata mun yi magana akan haƙiƙar imani da kuma ƙaruwar imani da kuma raguwa. To, yau za mu shiga fasali na gaba gana akan manufofi na al'ihsan. Menene ake nufi da al'ihsan bi ma'ana ta kyautata ibada shine ikhlasi duk abin da mutum zai yi ya yi sa don Allah ɗin ne ake nufi da shi shine fasalin yau a maulana ya ce maqasidul ihsan inna haqiqatal ihsani shi haƙiƙa ta ihsani din kama qala al jalalul mahalli kamar Sheikh Muhammad al mahalli ya faɗa wanda shine dan uwan Suyuti a Jalalaini هي مراقبة الله تعالى شيني كياي وتأبنجي في جميع العبادات دكا عبادو الشاملة للإيمان والإسلام ولن سكا حد إيماني دا مسلمشي لكن da zai mutum zai yi tun daga marhala ta al'islam to duk abin da zai yi to ya yi shi don Allah ƙaunun wa fi'ilun haka nan abin da ya shafi itikadi din da muka karanta imani shi ma da abin da zai yi yayi shi don Allah ya kiyaye Allah a ciki hatta taqa ibadatul abdi kulluha fi halil kamali har ayyukan wato bawa dukkan su su kasance a hali na kamala min al-ikhlasi na ikhlasi kyautatawa wa ghairihi shi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana karban aiki amma wanda ya zama nashi ma kana lillahi shine abin da yake karba to shine wanda aka yi ikhlasi din qala alaihi salatu wassalamu al-ihsan manzon Allah yace shi kyautata ibada abinda ake nufi da shi an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka bautawa Allah tamkar kana ganin sa shine mushahada kenan fa in lam takun tarahu idan ka kasance ba ka ganin sa to ka kiyaye shi fa innahu yaraka shi muraƙaban shine a ƙarshe mushahada shine a farko dan shine ake nufi da bautan tamkar kana ganin Allah idan ma ba ka gani shi din to shi yana gani ka da haka sai ka kiyaye amma lisanu fa qala man dara an ta'budu Allah ka annaka tara idza idza alima hadha falil insani ko idza ulima hadha idan aka san wannan falil ihsani maqamatun wa maqasidu wa hiya idan aka san wannan to shi ihsani din yana da makamai da kuma manufofi sune tashihul aqidati gyara aqida shine kudiri na zuciya wata muha da miƙar da ita ala adillatil kitabi was sunnati a bisa dalilai na alkur'ani da sunna bi itiqadil muhkami wajen kudurta ayoyi da aka bayyana su ala zahirihi akan zahirinsu wattafwidi da fawwalawa ay miƙa sani wattaslimi da sallama lillahi azza wa jalla fil mutashabihi a cikin ayoyi mutashabihai ma'a itiqadi tanzihi tare da kudurta tsarkake Allah anil zahiri ghairil murad gabarin zahiri wanda ba shi ake nufi ba kamar yayin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa yabqa wajhu rabbika to wannan fuska ba ana nufin wai fuska ba mutum ya fawwala sanin Allah sanin Allah ga wannan me yake nufi tare da kuma tsarkake Allah cewa ba fa yana da fuska ba duk mutumin da ya tabbatar wa Allah gaba ko ko wani abu na halitta to wannan kafirce a yayin da yace eh abun akwai shi amma ba kamar na halittu ba shi kuma sunansa fasikanci ne dan haka duk mutanen da suke ce Allah yana da hannu ko ko Allah yana da kafa yana da fuska yana hawa kan al'arshi da makamantansu amma ba irin na halittu ba sun tabbatar da waɗannan abubuwan ta wannan fasikanci ne amma nesatar da Allah ga barin waɗannan da fassara su da ma'anoni da suka dace da zatin Allah wannan shine in ma mutum bai tafwizi ba a in ma mutum bai tawili ba kenan ya tafwizi ya ce Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan abubuwa amma kuma ba tare da tabbatar da waɗannan ma'anonin su ba a bar wa Allah sanin su kamar da an ce alif lam sai a ce Allahu a'lam bi muradi Allah shi ne masani da wannan manufa ta waɗannan ayoyi mutashabihai in mutum ya yi tafwizi ba laifi in ya yi tawili ma ba laifi amma malamai suna ce a zamanin nan ɗin tawili ake saboda irin mutane masu tafiya da imanin mutane sun zo suna jassama Allah suna shabbaha shi da halittu wanda kuma wannan fasikanci ne fasikanci kuma to zai kai mutum zuwa wutan Allah ya kiyaye kuma shine bid'a a aqida din wanda shine mafi muni dukkan bidiyoyi wanda ana ɗaukar mutane zuwa wasu abubuwa daban wanda su ma ba sunan su bid'a bane a shari'a yawwa masail ne da aka yi sabani masail na sabani ne tsakanin malamai wanda wannan kuma al'ada ce ta ilimi a addinin ma kuma hakan ka duba wannan zai ce wannan kaza farilla ne a'a farillai kaza ne wannan zai ce kaza ne wannan sunnoni kaza wannan sunna ce wannan ya ce a'a wajibi ne to waɗannan abubuwan dukkan su ba mas'aloli bane da ake tada jijiyoyin wuya a kai amma matsala da ta shafi usuluddin shine matsala da ake tada jijiyoyin wuya a kai saboda a kiyaye mutum musuluncinsa shi ma ba wai da niyyar muzantawa wani a cikin zamantakewa ba wa ma'atiqadi anna lahu ma'anan tare da kudursa cewa yana da wata ma'ana fi nafsihi istasara al-haqqu bi ilmihi wanda ubangiji yake banta da sanin wannan ma'ana wato wabtala ibadahu bihi ya kuma jarrabi bayinsa da wannan saboda liyu'minu bihi dan su ba da gaskiya da shi duna khawdi duna khawdin kuma bayan kutsa fi kunhi a cikin haƙiƙar ma'anahu babu wata sifa ta Allah da aka ce dole mutum sai ya san haƙiƙarta a ana son ya bada gaskiya da ita ne ibadan lahum da kuma bautar da su bi taslimi lahu fi cikin wannan ma'ana da ya kawo ba tare da bincike na haƙiƙan shi ba kamar da mai risala ya faɗa ko eh wannan kenan makami na farko tasihul aqidah bayan wannan na biyu maulana ya ce radiyallahu anhu tasfiyatul a'mali shine wato tace ayyuka wa tasfiyul ahwali da inganta halaye bi tahliyatil batini sifanta wato zuciya bi mahmudil akhlaqi abun godewa na halaye wa tathirihi da tsarkake zuciyar min madmumil awsafi abun zarga na sifofi wan nu'uti fal awwalu na farko shine wato tasfiyatul a'mali mislu at-tahalli bil ilmi sifanta da ilimi wal hilmi da kuma hakuri wa safa'i al batin da kuma kyawun zuciya wal karami da yawan kyauta wa tadalluli da kaskantuwa wal rifqi da sassauci wa tawazu'i wato kaskantar da kai wa sabri da hakuri wa shukri da godiya wa tawakkuli dogaro da Allah والرضا يرضى da ubangiji wal mahabbati soyayya wa shauki bege wa zuhdi gudun duniya wal haya'i da kuma kunya wa sidqi da gaskiya wal ikhlasi da kuma kyautatawa wal nushi da kuma yin nasiha wal muraqabati da kiyaye ubangiji wal mushahadati da ganinsa wal muhasabati da wa kai hisabi wat tafakkuri da tunani cikin wato girman Allah wa shafaqati alal khalqi da kuma tausasawa ga halittu والرحمة بهم دجين كنسو والحب والحب في الله دسويا تشكين الله والبغض في الله دكما كييا تشكين الله والتأني في الأمور درشن غغاوة الأمر والبكاء دكوكا والحزن دبكين تكي والعزلة كديتكا والصمت دشرو والجوء دكما يوما وإحياء الليالي درايا دراري وقلة القلة الكلام da karanta magana wal khushu'i da kaskantuwa ga Allah wal khudu'i wa husni al khulqi ila zuwa sauran su waɗannan dai su ne ake son mutum ya gyara dukkan wasu wato ayyukansa da waɗannan abubuwa eh wa amma sani fa huwa takhalli wato na biyu din bi tahliyati al-batini bi wato tasfiyatu al-a'mal wa tasfih al-ahwal jara halaykuma wa amma sani هو التخلي من جميع المذام شيني قالي دكان ابي بكين زرقي اطرتها واتو شيني قالي دكان ابي بكين زرقي كالجهل كمار جاهلتي والبغض والغضب دفشي الحسد لكم ياشي والحقد ريكو والبغضاء da kiyayya wal gilli shi ma riko ne wal gishi wal kida'i duk cuta ne duk waɗannan mutum ya tsarkake zuciyarsa ga barin su wa takabburi da girman kai wal uzbi jiji da kai wal gurudi da rudi wal riya'i da riya wa hubbil jahi da san alfarma wa riyasati da kuma san shugabanci wa kasratil kalami da yawan magana wal mizahi da kuma kakaci wa kasratil dashiki da yawan dariya wa tatabbu'il aurati da bibiyar asirin mutane wa tsulil amali da tsawon guri wal hirsi da kuma kuɗai wa sulil hulki to da munanan halaye duk waɗannan ana son mutum ya wofantar da kansa ga barin su duka wa ba'da takhiyati min ar-rada'il bayan mutum ya wofantar da kansa daga waɗannan kaskantattu wa tahliyati da sifantuwa bil fada'ili wato sifofi masu daraja yajibu tajarruju ya wajaba mutum ya tsiraita min al-iltifati juyawa ila al-maqamati wal karamati wannan wato aibuka na ruhi kenan wadancan aibuka na nafsu da kalbu da kuma magungunan ya wadu ar-ruhi ne shine tahqiqul ahwali tabbatar da halaye da makamai wa ihkamu tasfiyatil arwahi da kyautata wal munazalati da dukan wani sauka a wata martaba na uku na hudu shine al-istidad tarabbul usul al-ma'arif al-ilahiyyah tarbiyyah dan tarbai ilmin muka na ilha ذلك بعد شراء التربيه bayan kiyaye zuciya yi shubhati shaytani daga shubhohin shaytan wa wasawisihi da waswasihi wa masawi nafsi da munana dabi'u na rai wa ru'unatiha da kuma gurbatuwanta wa igwa'atil hawa da kuma atarwa na sarai wal iftirari bihi da ruduwa da sarai wa rukuni da karkata إلى الكشوفات إذا كشف وحب الاطلاع على المغيبات لكم صنف كا إن كايا أبي بكيد أكبوي من أجل جلب رد المخلوقات دن جاو يردرها لتو إيجاب الأغيار الفانيات لكما برقد أبي بكيد سكيك آريوا دو أن متن سياكي يزوك يسد أن أبو واشيما ومن هنا قال علماء الطريق لجنن لما لمن sarki suka ce al'islamu shi musulunci shari'atu wato shari'a ne babinsa ko shimfiɗarsa wa tsariƙatun sai kuma tsariƙa da haƙiƙatun da haƙiƙa da shari'atu an ta'abu da Allah al'islamu ɗin shari'a ce al'imanu tsariƙa shi kuma haƙiƙa shi ne al'ihsan فالشريعة أن تعبد الله أن تعبده ka bauta wa Ubangiji shi ne shari'a, wa ɗariƙatu an tafsudahu wato ɗariƙa kuma shi ne ka nufi Allah wal haƙiƙatu an tashahada ka samu mushahada. Wa zalika anna shari'ata biha tasluhu zawahiru ita shari'a da ita ne dukkan zahiri ke yin kyau bi imaratiha da rayar da ita bil fara'idi da farillai wa nawafilil khairati da nafilfilin alheri. Wa ɗariƙatu ita ko ɗariƙa biha tasluhu zawahiru zukata suna kyautatuwa da ita. da zaɓi al'aza'in wa niyas wajen kiyaye dukkan wasu niyoyi wal haƙiƙatu ita kuma haƙiƙa biya ta sulhu sara'iru da ita ne wato ruhuka suke yin kyawu lita tarakka dan su hauhawa wa tasmuwa ila fana'i zuwa ga fana'i fil asma'il aliyati sunan Allah ɗaukaka mutum ya narke cikin wato dukkan sifofin ubangiji tabaraka wata'ala misali mutum ya zama Allah ya bashi haƙuri Allah ya bashi jinƙai ya zama bai tauye komai a ciki ba wastiqbali eh annafahati da da fuskantar wato kyautuka wal futuhati da buɗi wa muwajahati tajalliyati shu'uni al ilahiyati da kuma fuskantar hasake na lamuran ubangiji abinda ake nufi da zahiri din hiyal jawarihu gabbai ne wa islahuha bi thalathati umuri gyara kuma gabbai din yana kasancewa da abu uku ne bi taubati yin tuba wa taqwa da kuma tsoron Allah wal istiqamatu wal istiqamatu kuma tsayuwa daidai wannan shine martaba ta Islam abin da ta kunsa at-tauba at-taqwa al-istiqama wa dama'ir su ko zukata ana gyara su al-qulubu wa islahu su ko gyara zukata bi salatati umuri da abu guda uku ne wato na daya shine bil ikhlas a gyara su da wato kadaita Allah akan komai wasitti da yin gaskiya a cikin haka wa tumanina kuma da nutsuwa da haka din shi ma martabansa guda uku ne الإخلاص الصدق الطمأنينة التوبة التقوى الاستقامة شوك السرائر رايك وهي الأرواح وإصلاحها بثلاثة أمور جارا سشي بأبو أكوني بالمراقبة هي الله والمشاهدة دقني أبنجي والمعرفة دسام سلم أبنجي ويلزم العبد في مقام الشريعة فيلزم الأبد في مقام الشريعة أن يحكم امتثال المأمورات يا وجب جباوة مقامي للشريعة يتوتتا أيك صدقا أمرني والشناب المنهيات لكم ليستر أبو حني وفي مقام الطريقة مقامي لطريقة كما أي واتو يحكم تهذيب النفس تركك رايش بالتخلية wato wofantarwa anil rada'ili barin kaskantattu wa tahliyati sifantuwa bi jami'i anwa'il fada'il dukkan darajoji wa fi maqamil haqiqati a maqami na haqiqa shine ikhlasi ay yuhkima tahdhib al arwah ya kyautata tsarkake rayuka bi zulliha kaskantuwarsu wa inkisariha da kariyarsu fatazkuwa su tsarkaka wata tabahara bil adabi su tsarkaka da ladabi wata wazi'i wa husnil khuluqi da kyan hali wa ihkamil uswati da ma kyautata koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi al hali al muhammadi da ma abutakar hali irin na annabi sallallahu alaihi wasallama fil qawli wal fi'li wal hali wannan shine al halul muhammadiyyu wanda shi a cikin wannan alkafi fi ilmi taskiya shahni ya yi magana a kan shi wanda maganan hadisi wannan na hanzala yace na faɗa hanzala to saboda haka mutum ya samu wannan ya tsarkake ruhinsa duka kenan وبذلك يتحقق الإنسان بمقامات الحضور الدائم مع الله da yin waɗannan abubuwa ne mutum zai tabbata a makamin samun huduri ai halartar zuciyarsa tare da Allah a koyaushe yana jin zuciyarsa tana tare da Allah kadhalika yatahaqqaqu ihsanuhu ikhlasin sa zai kyau wa sidq rusukhi qadamihi da kuma tabbatar gaskiyar tabbatar kafarsa a cikin muraqaban Allah tabaraka ta muraqabati mushahadati lillahi ala qadamil ma'rifati akan wato dunduniyar sanin Allah da kuma yaƙini. Kama usir an sadatil arifin kamar yadda aka rawaito daga shugabanni masana Allah kauluhum alal muridi an yastahdira da'iman hadhihi kalimat. Wajibi ne ga muridi ya rika halarto da waɗannan kalmomi tare da shi a koyaushe. Wanda a ce da su kai suna tarbiyyar muridin su ma da waɗannan kalmomi ne. Allahu ma'i الله ناظر إلي الله قادر علي ولا حول ولا قوة إلا بالله mutum ya ji kullum yana tare da Allah yana Allahu mai ubangiji yana tare da shi kuma ya ji kullum Allah yana ganin sa kuma ya tabbatar ganin sa da yake yana fa da iko akan shi ya san cewa shi ko ba shi da wata dabara ko ƙarfi sai da Allah to in ya samu wannan kaga ya samu cikakken mushahada da muraƙaba kenan wanda shi ne zai ba da ma'arifa ko saboda haka Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu qadirun alayya wala haula wala quwwata illa billah وفي الحديث يا ذو حديثي اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني يا أبنجي كنا جمزن شينا كما كنا جنين قرينا وتعلم سري وعلانيتي كاسا سرينا بوينا دبينينا ولا يخفى عليك شيء من أمري ولي أبونا لمرينا بايا قويا غريك ألا أنا البائس الفقير ليلي ودكي تكن سنني كما مبقاتش almustaghiithu mai neman taimako almustajiru mai neman kariya alwajilul mushfiqu ni ne mai jin tsoro almuqirru almu'tarifu bi dhanbihi wanda ya tabbatar da zunubansa mu'tarif da muqir din ɗaya ne kamar alwajilu da almushfiqu din ma'anar su ɗaya taradufi ne as'aluka ina roƙonka mas'alatal miskini roƙo irin na kaskantacce wa attahilu ilayka ina kaskantuwa gare ka ittihalal mujibi dalili irin kaskantuwa ta mai zunubi kuma kaskantacce. Wa du'uka du'a al-kha'ifin bariri, ina roƙonka roƙo irin na mai tsoro abdariri makaho. Amma ba du'a al-kha'ifin wajili ba. Man khaza'at laka raqabatuhu wanda wuyansa ya kaskanta gare ka, wa fadat laka abratuhu hawayensa ya zuba maka. وذل لك جسمه جكين سيكسكنت غريك ورغم لك أنفه أنت سيترمت غريك لا تجعلني بدعائك بدعائي شقيا kada ka sanya ni shaki ai mai tabewa a cikin roƙonka wa kun bi ra'ufar rahima ka zama muni mai jin kai sosai thumma taqulu allahumma ya khairal mas'ulin ya ubangiji mafificin abin roƙo ويا خير المعطين ما في في كما سبارة نجني وأحبائي وإخواني فكيا ينيدا أن مصويانا دا أن وانا إما يقطعنا قبل أبن زي ينكي عن جنابك قبل ما تو سنتك أو يحجبنا إيه كوكو زي شامك عن مشاهدة أنوار ذاتك قبل ما تو غني ذاتي أساك ذاتي اللهم اجعلنا هادين مهتدين ubangiji ka sanya masu shiryarwa kuma shiryayyu ghairar balin ba batattu wala mudillin kuma ba masu batarwa mu zamanto silman li awliyaika wato masu zaman lafiya da masoyanka hir wa harban ala a'daika mu zama makiya shine harbu din السيل حرب للمكان العالي العلم حرب للفتى المتعالي والسيل حرب للمكان الآلي حرب إما أنا فسرت الأدو إيه فقط في أدمى أو أدو كلهم حربا وكون إن حرب إما أنا شيء وحربا زما مكيا على أعدائك مكيانك نحب بحبك من أحببت مسوّن لك سوء البركة سويك والمعادي بعداوتك من عاديته مكمن عاديته دون لك إيس بأداوتك عادك يرك ديكي ولا حول باب دبارة ولا قوة باب إيكو إلا بالله سيد الله العلي مدوك في العظيم الجرمى وصلى الله على سيدنا محمد سيد الوجود ومعادن الكرم والجود الله كي صلاتي لشغبانمو شغبار ساموا wanda shine mabubbuga ta kyauta da yawan kyauta sababi shine sababi fi ijadi kulli mawjudin samar da dukkan wani da abu akwai المتجلى عليه بالرحمة وند أكمسا تجلي درهم الأبيجي من أسرار الاسم الودود دقسونا سر سنا ألا الودود وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هم أمنتر أمنتر وميوا وأن ددك ذا سباك وأن أبواب داؤك نترشيني مراقبة ومشاهدة بمعرفة a babi na gaba arufqatu fi tariqi abota a cikin wato sufanci dan mutum komai abin da zai dole sai ya samu aboki da zai aiki ko saboda haka dole shi ma a sufanci wanda zai abota ya koyar da shi ba ta mutum ya zama malami in bai samu malami bai taɓa haddace qur'ani in bai samu malami ba bai taɓa zama likita in bai samu malami ba to kowanne abu kai ko wannan ɗin gyaran mashin ne ko za a kai kaga ai mutum da ka ba zai ba sai ya zama tilmiz na wani to shi ma sufanci ne haka ne shi yasa za ka ga sufaye suna da muridai tamkar almajirai ne wanda suke zuwa suna ɗaukar ilimi suna zama da su suna ɗaukan halayensu da kuma hasake da Allah ya ba su na ibada an ce idan ka zauna da mutum man ta haƙaƙa bi halatin lam yakhlu hadiruhu minha da abin da kake tare da shi wanda kake zama da shi zai ɗauke zai ɗauka ko almar'u ala dini khalilihi dan haka mutum idan ya zama bayawan Allah ne kake zama da shi zaka zama bawan Allah in malami ne kake zama da shi zaka zama malami in mai kuɗi ne kake zama in sarki ne ma haka ne in kana aikin wahala zai tasiri a jikinka in ba ka aikin wahala in inuwa kake shiga duk wani nau'i na abu dai to shine da abincin da kake shi shi zai tasiri a jikinka saboda haka dole mutum sai ya zamanto yana tare da mutanen Allah sai ya zama mutumin Allah wa kun ma ash-shaykh dawaman tarbahu ko yaqulu al-hukama'u malaman hikima suna cewa ar-rafiqu qabla at-tariq mutum ya nemi aboki tamkar gabani shiga hanya al-jaru qabla ad-dar ka nemi makoci kafin ka sai gida war rafiqu qabla at-tariq shi ko aboki ka nemi shi tun baka shiga hanya ba eh وفي حديث أنس المرفوع حديث سيدنا أنس إزواج النبي النبي صلى الله عليه وسلم يسي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أبو أكوان دسك كسن شيء تارد شيء وانا ياسا متندنو لإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما Allah da manzansa su zamanto mafi soyuwa ga gare shi akan kowane abu kuma bayan su duk wanda haka a zuciyarsa to alamar ya samu imani kenan وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله kuma ya so mutum amma ba dan komai ba dan Allah ba dan mai kuɗi ba ne ba dan yana da wani daraja ba ba dan komai ba ka so mutum dan Allah alamar soyayya dan Allah din alamar imani soyayya dan Allah din alamar imani ne ko la yu'minu ahadukum hatta hatta yakuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi alama ta imani ka so mutum don Allah. Eh shi yasa za ka ga in an ce muna son Shehu Ibrahim ne ko muna son Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Sala radiyallahu ta'ala anhu da su Shehu Ahmad Tijani dan mutanen Allah ne muke son su. Saboda haka alamar imani ne wannan kuma. Dan mutum wanda imanin su bai cika ba zagin su yake ai. Ko kaga ai da ma aka ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun alamar rashin imani sai kaga mutum baya son mutanen Allah almu'minuna ba'dhum awliya'u ba'dhin mutanen Allah suna son ba aka taba ganin mutum musulmi kamili baya kaunan mu'mini ba zai taba yiwa ba almu'min lil mu'min kal bunyan almu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhu almu'min lil mu'min kal yadayn tasil ihdahuma al ukhra ko almu'min mir'atun li akhihi almu'min ko المسلم أخو المسلم da haka ba zai taɓa yiwuwa ka samu mutumin Allah yana son mutumin Allah wannan babu shi duk wani wanda ka ga ya tsani mutum a matsayin shi mutumin Allah ya tsane sa to wannan din da yake kanansa to zai yiwu akwai wani abu da ba Allah ya sa a ciki ba amma mutum Allah baya tsanan mutumin Allah Allah ne faɗa annabi ya faɗa haka kuma munafiki ko kuma fasiki shi ma yana son fasiki dan uwan shi ko menene wannan yake yace wal munafiquna ba'dhum min ba'd bai ce awliya'u ba amma ba'dhum ba'd ba sa san juna su idan zaka zauna da munafiki ko fasiki kuka zagi wannan to idan ya tashi kuma kai ma zai zo ya je zagi da wancan wancan kullum haka suke tsakanin su suma amma soyayya dan Allah tsakanin su wannan babu shi sai a tsakanin musulmi ake samu to dan haka sumu mutum don Allah, to wannan alama ce ta imani, kuma shi ne zai taimake ka ta kai aljanna. Yanzu dukkan wani lada da kake tunani in ka je lahira za ka same shi idan ka cire wato ibada wannan na badan. Abin da zai ɗauka maka yi maka wannan dakon shi ne ɗan adam ne, mutum ne, ko kuma halittar Allah ne. To kaga idan babu soyayyar nan ina har zai za ka iya amfanar sa har ya maka dakon aikin ka zuwa lahira har ta shi ibada na jiki din ai shi ma shi ma ai abu ne ko ko aiki ne saboda haka shi din ma zai maka dakon ladan kai kai maka lahira masala sala ko za ka yi sallah za ka yi azumi su ma wannan abubuwa ne a ashiya saboda haka za su ɗauke ladan ka su kai maka shi lahira to ka in baka abuce su ba ina zai yi ka samu wannan za ka tun a duniya in baka zauna da mutanen Allah ba ba za ka zama mutumin Allah ba shi yasa mutum ya kiyaye zagin bayin Allah musamman ka duba irin Shehu Ibrahim Nias diwanin sa kadai in ka dauka kusan baiti dubu uku fa ko bai yi komai addini ba kai ko baiti daya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya tabbata masoyin Annabi ai ya girmi wasa masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba su Nabi Al-Ja'di irin addu'o'in da ya musu su Hassan ibn Sabit Ka'ab ibn Zuhair da sauransu dai su Abdullah ibn Rawaha ya musu sana'i wanda ya wuce tunani akan baituka da suke gaya masa. To balle mutum a ce baiti ɗaya bayan ɗaya diwa ne kusan dubu uku ne. Kaɗan ne babu a ciki, ko ba shi kaɗai ya tsaya a nan ba. Ko? Ya yi yabon annabi har ya bar duniya wannan bai bar shi mu sallallahu fassali ko? To, abubuwa da yawa ya yi na addinin musulunci littattafai ba iyaka a kan addinin musulunci kai karanta su ma aiki na a gurinka kai ma ba karanta su ka cire kuɗi ma ka saya ba za ka iya yin wannan ba kaga wannan ya wuce ƙarfin wasa a cikin addinin musulunci ka duba fa in ka je za ka rubuta project fa peji bai wuce ɗari biyu ba amma sai kun shekara biyu ko uku kuna je ka dawo je ka dawo kuma da je ka dawo da ake maka akan mutane ake so ajiye yadda abin yake ne ake neman masana wanda suka sani su ajiye komai daidai amma su ko komai din sun samu saboda haka za su rubuta shi sun yi karatu sun sha wahala ai wannan sun wuce karfin wasa sai ko wannan masu karatun Allah ka duba da yunwa da ishirwa da zafi suna tashan wahala dare da rana suna karanta alqur'ani kai ko babbaku suka ai sun yi aiki saboda haka ya wuce karfin wasa mutumin Allah in dai kai kana da imani kace zaka zage sa amma duk mutumin da kaga yana zage zage yana zagin bayin Allah ko ai ko a wanne bangare to wannan mutumin imani sai yana da rauni sosai amma zaka zagi mutumin Allah ba ko da yana da kuskure din ka kalle sa da idon alherin dai an fahimta misali yanzu ibnu taymiya mutane suna faɗan maganganu akan Ibn Taymiya wannan littafi kaɗai da ya rubuta, wallahi al'azim aka ce ka je ka saye su a kasuwa baka yi ka saye su ba. Kuma shi da hannunsa ya zauna rubuta addinin musulunci. Almajirinsa ko Imam Zahabi in ka duba siyaru alamin nubala kaɗai. A ce almajirin shi ne ai ka san yawa addinin musulunci aiki. Balle akwai littafansa ma da suka ɓace da yawa. Da haka kaga duk wani mutum mai tarbiyya ya girmi ya zo ya ce wai zai zagi irin waɗannan a kaddara suna da kuskure ma wannan ba majal naka ba ko ai magabata an ce a kame baki a kansu mutum misali yana da iyaye ba ba su da kuskure a rayuwa ba ko amma ɗa na gari ba zai buɗe baki ya ce ubana ya kaza ko uwata ta yi kaza ba shiru zai yi to don haka haka malamai addini musulunci ake so a riƙa kame harshe a kansu sosai sosai su ibnu taymiya wannan malami ne babba sosai ya yi rubutu littattafai ba iyaka a cikin addinin musulunci kuma ba kadire ne wannan magana ce tabbatacciya akwai sayyidina sharadul jami ya rubuta tafiyul din ya rubuta littafin akan sanadin Sheikh Abdul Qadir sanadin sa zuwa ga Sheikh Abdul Qadir al-Jailani mutum biyu ne tsakanin su kuma wasu abubuwan ma da ake cewa yana da su an sa wa littattafan saboda a bata shi ma da haka kaje idan kai kana da imani ba za ka zo kana zagi mutane ba ma ordinary mutane haka ba za mu ce musulmi ordinary ba tun da Allah Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adam ba za ka zo kana zagi su ba sai dai ka ba su uzuri kuma kai ma sai ka gama da kai kai sai ka gama da kanka masu sunna ko la tadhkura aiba mri'in wal aibu fika qad yura ma dama idan kana da aibi to kai kokari ka gyara aibinka ne ba aibin wani zaka zo ka ce zaka bibiye shi ba ina na kan kai ka gama da kai eh idan kuma za ka kare tsariƙan akwai babuka da yawa ka je ka yi karatu mai kyau ka karantar da mutane shi kenan ka gama aiki ba sai ka zo za ka ce za ka zagi wane tukunnan ka taimaki tsariƙan shehu tijjani wannan ba zai yi tsariƙan shehu tijjani tsariƙa ne na Allah har kiyama ta tashi ba wanda yake ta dasa idan duk duniyar nan za su haɗu su ce sai sun kawo da ita wallahi ba su yi ta ba in baje din kasashen nan duka za a yi akan cewa sai an gusar da tsariƙar tijjani ba wanda ya isa ko babu wanda ya bayar da kuɗi ake mata aiki a'a Allah ne kira da ita dan duk abin da ya kasance na Allah haka ne ba isa a kawo da shi ba saboda haka mu riƙe girmama magabatanmu a cikin addinin musulunci mumini yana son mumini ɗan uwansa ko da yana da kuskure ya kuskure shi Allah ya ce masa wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba don komai ba dai so don Allah da zuma mun karanta ta Isa abdul dinari wa dirhami wal qatifati wal khamisati saboda haka Allah ya lalata shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ka so mutum ka so shi don Allah sai ku samu ku gama da lahira lafiya kala wa ay yaku wa ay yakraha an ya'uda fil kufr kuma yaki kofa komawa kafirci kama yakrahu an yubzafa fil nar kamar yadda yake kin a jefa shi ta fal asasu gimshiki wato na tafiya cikin Allah abu abubuwan nan ne su ne ginshiƙin hubbullahi mutum ya samu soyayyar Allah wa hubbu rasulihi da soyayyar manzon Allah thumma hubbul mu'minin sai kuma son mu'minai allazina hum rufaqa'u tariq wanda su ne abokai wato na hanyar su zuwa ga Allah duk wannan mun karanta a cikin annahjul hamid martabobi na mu'minai ƴan uwanka musulmai ‘yan uwanka a cikin wato sufanci, ‘yan uwanka a cikin tsarika, ‘yan uwanka kuma a cikin shehinka, don haka dukkansu kuma ‘yan uwa ne, babu abin da yake bambance musulmi ga barin wani, sai dai aikinsa. Mutum muhubbul mu'minin allazina hum rufaqa'u tariq thumma hubbul islam sai kuma san musulunci shi kansa allazi huwa al-manhaj al-muttaba' shine hanya abun bi wa tariqul musilu ila Allah wa ila ridwan hanyar da za ta isar da mutum zuwa ga Allah da samu yardarsa ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi nuni akan wato samun aboki cikin Allah wa ila zalika al-isharatu bi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku zamanto da'iman kuna tare da bayi da suka zamanto suna da gaskiya tare da Allah akan su كعب بن مالك واصبر نفسك وبنجي يتي كتاري كان كما الذين يدعون ربهم تارد ما سبوتا وبنجي سسافي دا يما يريدون وجه سنا نفين يردن الله ني كوي سوني متانن صفا ولا تعد عيناك عنهم كدا تبلكي سو dan son wani abun duniya wala tuti man asfalna qalban kada ka yi biyayya ga waɗanda aka gafaltar da zukatansu zikiri na ga barin ambaton Allah alkur'ani da abin da ya kusa wata ba hawa wato ya bi son ransa wa kana amruhu furfa lamarin sai zaman to zalunci ne da ta'addanci Allah ya kiyaye ai wato tusabbiru nafsaka ma'a hum fi waqti dhikri fi dhikri وفي وقت غير الذكر بالمذاكرة إما ذكري بما أزون أي مذاكرة وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي أكان وتعدكم إيشي كبي حير وأن سك داو إزوا قريني ومن يسلم وجهه دون ديميك كان ساجع الله وهو محسن ينا متين مسلمي فقد استمسك بالعروة الوثقى وأن شيء يريك الدين المسلمتي كرشن لمري يا تبتك الله على هذا زي ساكا وقوه وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما وتؤدين المسلمين في قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأن الشين هنيا الدين المسلم فيه فاتبعوه كبير ولا تتبعوا سبلا كبير من الله فتفرق بكم عن سبيلي ربا كد الدين الله saɓani yadda wannan suke ɗaukan wannan aya suna kafirtar da ɗariƙun sufaye akan cewa wai suna hanyoyi da suka raba mutane da Allah ɗariƙan sufaye ba don shi ba sallan da kake ma ƙasar nan duk babu shi duk inda ɗariƙa ba ta tabbata ba to a nan aka samu kiristoci amma duk inda Sheikh Ahmad Tijani ya shiga da almajiransa da duk inda shi Abdul Qadir Al-Jilani suka shiga da almajiransu a har gobe nan ne musulunci yake aiki hatta Makka da Madina din ai a hannunsu suke aiko yaushe ad-daular Saudiya ta zo ta karbi musulunci a wajen su ai mutaakhiran su Sham idan ka je duka Syria da ina ne dukkan su Qadirawa ne ai har gobe akwai su su wannan Dimash da sauransu waɗannan ƙasashen duka Imhin, Pakistan, Indonesia da sauransu karkai magana su Jazair, Maghrib da su Libya wannan ka zo su Najeriya da su Chad da sauransu to duk inda ka samu ɗarikan sufai a gurin to har yanzu addini musulunci an shine a gurin amma inda ɗarikan bai shiga ba to addini musulunci babu a gurin in ma ku akwai shi akwai rauni don haka waɗannan wala tattabi'u subula din ana nufin saɓonin Allah ne amma hanyoyin da suke kai mutane zuwa ga Allah Allah yawa da su amma a cikin addinin musulunci wannan fatafarraqa bikum an sabili an sabilihi shine addinin musulunci idan ka shiga addinin musulunci a wuni dai ibada nawa za ka yi waɗannan su ne subul idan ku mutum saɓanni yayi saɓanni nawa yayi kaga ai ba su da ma iyaka فللنفس من عيب ونقص وخصة نظير كمالات الإله ورفعته sabannin Allah ba su da iyaka yadda kamala Allah ba su da iyaka haka suke saboda haka waɗannan su ne hanyoyi da ake nufi ba da tsarikan sufa wanda za a ce kai la ilaha illallah wanda shine wato wannan din musulunci ma passport din musulunci ko astaghfirullah astaghfirullah kai salatin annabi wannan duk aikin da qur'ani yace ayi da kuma salatin me sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani bid'a ciki hasali ma in ka dubi tsarika a lalukar musulunci ne ba rage ba kare da da abubuwan da ake cewa ka rike kaza ka rike ka kula da sallah ka kula da biyayyen iyaye da kaza da kaza da kaza ai shine musulunci ai ko ana son a ƙara wa mutane sabati akan addinin musulunci ne ba rage ba kare ba wani sabon abu bane eh bai wuce misali malami ya zo ya koyar da ku addini ba to tsarikan din ma ita ma ibada ne aiki ne kawai za ku yi babu bambanci da wannan eh da haka wannan wala tattabi subula kar a yaudari mutane da wasu sunaye cewa wai su ne ake nufi idan duniya in ka hada babu wannan ciki yawwa wannan innal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana anan kuma wala tattabi subula da haka a can ana nufin ibadoji turku wato alkhair suna da yawa nan kuma rukun ma'asi ne, da haka akwai bambancin abu. Eh, zalikun wasu wannan Ubangiji ya muku wasiya la'allakun tattaƙuna tabbasin ku riƙe za ku ji tsoron Allah. Yufamu min hadhihi al-ayati thawabitu za a fahimci wasu ginshiƙai ajma alaiha ahlul ma'rifati billah wanda masana Allah suka yi ijma'i a kansu wa sadaqat ko sun tabbata ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan sahabban annabi qabla ghairihim tun gabanin wasu su wa kullu man jaa ba'dahum duk wanda yazo bayan su fa huwa tabi'un lahum shi mabiyin su ne wa muqtadin bihim ne koyi da su ne wa hiya sunne ba'da tashih al-islam ba inganta musulunci bil izami shara'ihi da rike shari'o'insa wa tahqiq al-imani da tabbatar da imani bi istikmali maqamatihi da cika cikar makamansa wa ƙawa'idi ginshiƙensa wa rusukhil qadami da tabbatar dun duniya fi manazilil ihsani a matsayoyi na wato ikhlasi bi idraki wajen riskan maqasidi wa asrari wa anwari kama yali al muhafazatu ala tawbati bi kulli marasidiha kiyaye tuba da dukkan martabobinta wa idamatuha da dawwamar da tuba wa istimrariyatuha da dogewanta إيه لو لم تذنبوا لجاء لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ده هكا متين كل يسينا سابو يويت نيمان غفرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إيه والإخلاص فيها ده كما إخلاص السكين توبا بعدم رؤيتها rashin ganin tuban ma kana yi a tauba na tauba kenan wannan tuba ga barin tuban shi ma kakka ga kana yin tuba din shi ma gani ai cewa wani abu ne wannan ai kai sabon Allah ne yake ba urida ila Allah da kuma yanke ba zuwa ga Allah wa tabattal ilayhi tabtila ba'da ifrad al-mitati bayan na biyu kenan والاستقامة على دقائق الابتداء ده كما ايوا كان زرفا فان كوي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم في قولي اما جنا والفعل ده ايكي ده حالي واصطحاء واصطحابي الحال المحمدي مع الانفاس ابو تكر حالي اذن النبي تارد دك من نمفاشيتا وفي كل حركة وسكون ده ما اشكل وني موسي ده كما نسوكا na hudu shine at-tahassunu bi libasi taqwa yayiwa da tufar tsoron Allah bi kulli ma'ani al-fikr al-lisa eh yaqabati abin da ya shafi farkawa zuciya an ce shine martaba na farko ma gabanin ibada wa hudurul akhlaq zuciya a cikin ibada wannan shi da zari cikin riyar dukkan wani Allah ba'da ittifa'i al-muharrami bayan kiyaye abin da aka haramta wa ittifa'i shubhati لما كيا يشوفها واتقاء مظاهر الشرك كلها لكما كيا يدك ما شركة ألا كيا نبي ثبوت القدم في مقام الست ثبت الدندون يا أموات مقام لجسكيا والإخلاص والطمأنينة لزوم نشدة لزوم الحضور مع الأنفر لزمت الحلال فالزوجيا تارد لنفاشي في المراقبة kiyaye Allah wal mushahadati da ganinsa wa tajalliyatil ma'rifati kuma tajalli haka ki sanin Allah a na bakwai tahammul wato lizimta zikiri ka kaci a zikiri kenan babu adadi kaza ko kaza kullum zama tona yin zikiri ko kuma yace azzikru al-mutlaq la ilaha illa Allah shine wanda ba rabar masa wani kaidi ko misali al-latifu ko al-qahhar da sauran sunayen Allah dai fi jami' al-ahwal fi al-ibadat wal adat a cikin ibadu da al'adu lil baqa'i dan wanzuwa fi anwar asrar al-hadarati cikin wato hasakin sirrin kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala وإلى جميع ذلك الإشارة بقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل bayyana hanya miƙaƙƙiya ya tabbata ga Allah ubangiji tabaraka wata'ala ya bayyana hanya da za ta kai mutum zuwa ga Allah a cikin wannan hanyoyi akwai karkatacciya shine hanyar shaytan la aqdanna lin siratika almustaqim walau sha'a la hadakum ajma'in da ubangiji ya so zai shiryar da dukkanin halittu ma ba za a samu mai saba wa Allah ba qala ta'ala wa lahu ad-din wasiba addini wato mai tabbata ya tabbata ga Allah dukkan wani addini ba zai tabbata ba sai na Allah ne shine madawwami afa ghayra Allah tattaqun da haka me yasa kuke jin tsoron wani Allah falillahi ad-din addini ya tabbata ga Allah wa ta'atu da biyayya wal inqiyadu jayuwa wahdahu wajiban wa da'iman wa khalisan fi jami'i ma taqaddama min al-umuri qila lil junayd an ce shaykh al-junayd shugaban sufaye kayfa at-tariqu ila al-haqiqati yane ne hanya zuwa ga wato hakika shine ikhlasi ko ihsani talabi taubatin tuzilu al-israra da tuba da za ta gusar da dogewa wa khawfin yas'u at-taswifa da tsoro ke yanke jinkirtawa zan yi kaza zan yi a'a ina yin kaza wa raja'in yaqatu ala masalik al-amal da kuma fatan rahmar Allah da za ta tashi mutum akan hanyoyin aiki ikhafatan lin nafsi dan tsoratar da rai bi qurbiha min al-ajr kusantarta da ajali wa bu'diha min al-amal nisatat al-guri qila lahu aka ce masa bimaza yasilu ila hada da menene mutum zai isa zuwa ga qala bi qalbin mufradin wa tauhidin mujarrad da zuciya da ta kade ta gabarin komai da kade ta Allah da aka tsiraitar da shi da komai kuma قلت مولانا الشيخ رضي الله عنه وقد قالوا إن الذكر الذي يسكن القلوب دكان ذكري da yake yaye zukata ai zai yaye musu dauda لا بد أن يكون ذكرا واحدا dole zama zikiri guda ɗaya bi kalbin wahidin a zuciya guda ɗaya wa hammin wahidin damuwa guda ɗaya wa illa fala yujdi shay'a in ku ba samu irin wannan ba to ba zai amfanin komai ba eh shi yasa da ga yawancin mutane ana yin ibada amma kuma ibada ba ta tasiri ai zuciya ce bata kadaita ba da manufar thumma sidqu fil bai'ati eh labu okay thumma sidqu sa'annan gaskiya labudda an yakuna thumma sidqu da kuma gaskiya fil bai'ati a bai'a idan ka ce bai'a kuma ka zama da gaske kake yi wal israru da dogiya ala al wafa'i biha da kuma cika wannan bai'a wa adami tasfiha da kuma rashin warware wannan bai'a wa ta'adidiha da koko yawaita ta ka je nan ka ɗauka ka je nan ka ɗauka in ka ji ka yi mubaya da shi guda ɗaya ka tsaya haka wal hadari ko kuma wal hadaru min al wuqufi da kuma tsoron tsayuwa ma'a hijabil bashariyati tare da hijabi na bashariya dan adamtaka lil qudwati ga koyi ma'a an mushahadati al khususiyati ga barin wato ganin khususiya ko da mutum yadda ya kai duka to fa shi dan adam ne to kada ya sa wannan halaye ɗan adamtaka ɗin da za ka gani su dame ka. Kai dai ba Allah kake nema tare da shi ba to ka nemi abin da kake nema. Amma kar ka damu da wannan wannan hijabi. Shine wal hadaru min al wuquf ma'a hijab al bashariyati fi qudwati am mushahadati al khususiyati. Yawa mutane an shamake su da ɗan adamtakan waliyan Allah. Ba sa ganin sai akwai wani baiwa da fa Allah ya sa tare da mutumin kaza nan. Shi wane suke gani. Kaga Allah ya kiyaye ai wannan ya fi ya fi kusa da aqidan kafir a basharu yahdunana ko ma anzalallahu ma anzalallahu ala basharin min shay'in kamar wannan ko ala basharin suka ce ko yawwa wa anna alwaliy laysa bi ma'sumi kuma yasan shi waliyin Allah ba kiyaye walakinahu mahfuz amma kiyaye ne shi isma dama halittas dama a kare take amma mahfuz kuma Allah yake kiyaye sa dalilin kusancin ga Allah baya yin laifi amma ba baya yin sabo asali ba akwai hifzu akwai isma isma wannan na anbiya da mursalun amma hifzu kuma na bayin Allah shine wannan kuntu yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu da sauran su dai ko ko kuntuhu Allah zai kiyaye shi ma duka daga ƙarshe baya yin ba zai sabi Allah ba وعلى ذلك تدل الإشارة في قوله تعالى إن الذين اتقوا إتكاغو دل سكجي تورن الله إذا مسهم طائف من الشيطان idan wani abu na shaidan ya taba su kamar wani tunani da ya shafi mara kyau zakkar sai su tuna ubangiji idahum mufsiru sai kaga sun samu gani ma'ana za su kiyaye wannan abu ba sa bi Allah ba shine fa idahum mufsirun وفي الحديث يازو حديث ألا كجي لا إيمان لمن لا أمانة له باب شككين إيماني قوان دبايا ريكو أمانة ولا دين باب شككين الدين لمن لا عهد له قوان دبايا ريكو القول ومن نكث ذمة الله يطلبه duwan da ya warware alkawarin Allah shine addinin Allah ubangiji zai neme sa shine zai kama shi wa man nakata zimmati duwan da ya warware alkawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai khafantu zai yi husuma da shi a gaban Allah, wan khasamtuhu falashu alaihi, duk wanda kuma na yi husuma da shi, zan yi nasara a kan shi. Allah ya kiyaye mu. A za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu kuma mu ci gaba insha Allah a babi na biyu, wannan shine babi na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.